أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ‘yan uwa musulmi maza da mata wa'inda muke tare da su yanzu da wa'inda za su ji karatun ma nan gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna maricin lahadi sha hudu ga watan ramadan shekara ta 1445 Ashirin da hudu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. alhamdulillah mun kammala tafsirin suratul jinni jiya kuma tsakanin jiya da shekarun jiya mun sa'ansa tambayoyi masu yawan gaske cikin karatunmu mun ji menene aljanu wace irin halitta ce ake kira aljannu wace irin duniya suke rayuwa a cikinta mun ji asalin halittarsu Allah ya faɗi daga me daga wuta waljanna khalaqnahu min qablu min naris sam kuma kace wannan aya hujja ce akan cewa su aka fara halitta kafin mu ba mamaki ma saboda barnar da suke yi ne mala'iku da suka ga za'a wuta sabuwar halitta suka ce Allah haka zaka ta halitta mabarnata ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ألا بمو إثبا قاموا منها تتسبيه فيك كما وسمو قرنتاكما قال إني أعلم ما لا تعلم هم بدي سونا ين الجنو دبن دبن zamu zo mu tambaye ku su in kuna son kyauta kuma mun faɗi cewa duk wanda ya musu samuwar aljanu kamar yana karyata alkur'ani aljanu duniya ce ta uku banda duniyar mutane da duniyar bala'i su ne duniyar masu hankali amma akwai sauran umamun amsalukum na tsuntsaye na dabbobi na mazaunan ruwa mazaunan tudu mazaunan sarari akwai su da yawa amma dai duniyar masu hankali guda uku ce su ne duniyar mala'iku da ta mutane da ta aljanu muka ce kamar ma ba buƙatar sai an kawo dalilin duk da malamai sun kafa hujjoji a kan samuwar aljanu amma abu biyu ya isa na farko ga shi ƙur'ani yadda sura su fito ya masu in babu su ai musu sura a ba da labarinsu na biyu shi ne zaman cewa an sha ganinsu an sha magana da su amma an fi magana da su fiye da ganinsu saboda ba su ganuwa a siffarsu ta haƙiƙari za ta ɗi mauta mutum amma akan yi magana da su mun yi magana cewa kamar yadda adam alaihissalam yake kakan mutane su kuma iblis shi ne kakansu daga tun daga nan mun san masomin alaƙar mu da su wanda shi ne karatunmu na yau kafin mu je ga karatun mun san asalin alaƙar mu cewa aljanu su fa zuri'a ne na iblisu ɗallisu wanda ya koro kakanmu da cikin aljanna yi masa dabara yi masa wayo wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin yayi rantsuwa da Allah yi amfani da hila da wayo da dabara ala adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ma mana'akuma an takula ما نهاكما أن تأكلا من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين don haka tun tashin asali mun san wace irin alaƙa ke tsakaninmu da su daga cikin tambayin da muka ansa shi ne ce aljanu suna ci da sha ko ba sa yi mun ba da amsa suna aure ko ba sa yi akwai aure tsakaninsu da mutane akwai katabai suna haifuwar yaya suna yi ya sama lokaci za su tayar da rikici akan wai an take ɗan jaririnsu kuma su suka aje shi a hanya mu kuma ka samu ce zan ba mu ambaci Allah ba da in mu ambaci Allah nan take Allah na raba mu da su duniya ce wadda ba a gani inna yarakum huwa qabiluhu in haythu la tarawun suna mutuwa mu amsa wannan tambaya duk wanda yake rayuwa ya ci ya sha yayi aure ya haihu wata rana dole ne ya mutu yasa shi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'udhu bi'izzatika alladhi la ilaha illa anta alladhi la yamutu wal jinnu wal insu yamutu ina neman tsari da girman ka ya kai allan da ba wanda ya cancanci bauta sai shi allan da ba ya mutuwa alalin mutane da aljanu suna mutuwa ba ka duk da shaidani yake matsanta maka inda kake da ajali shi bana da ajali to amma ga alamu rayuwarsu tana fin ta musu suna fin mu daɗewa a duniya akan samu har yanzu aljanu su yi ɗaruruwan shekaru mai magana wuraren zamansu watakila yau farfesa aliyu gunga zai bakunci wannan majalisi za mu maida masa wannan tambaya duk da mu mun yi mun amsa ta in yanzu za mu musu tambaya ina ina ina ake samu aljanna ina ne wuraren zamansu saboda shi kuma asalin bincikensa kenan asalin karatun farfesa aliyu gunza dangane da al'adun hausawa da ƙasar hausa ne to kun san bori da tsafi da tsibbu duk suna cikin al'adun hausa tun kafin addinin musulunci ba ba ka da haka ina jin bincikensa na farko na masar zai sunan hayaki fidda na koko to in yazo za ku ji karin bayanai da yawa dan yanzu bayan mun sallar asar na kira shi mashi fatawa a cikin wannan matsaloli sai dai ji maganganun nashi sun wuce na sani na ce ya samu dama ya zo kila ma karu da wani abu cikin shi ma ilimin sa da bincikensa dama abinda na so ya bambance mini boka da mai rauhani da mai tsibbo da matara kama da su to sai ja ɗauko bayanan da ni sun mini yawa to zai ce zai zo na ce to in ya zo za mu ba shi dama sai ƙara mana bayani za ka zuba sai mun maimaita ina ne wuraren zamansu ba sannan mun ji cewa yadda muke da dabbobi da ababen hawa su suna da dabbobi Allah ya darajta mu da kyakkyawar sura fi ahsani taqwim su kuma sura su ba ta da kyau har mugun misali Allah ya buga da su me Allah ya ce eh falluha ka annahu ru'usu shayatin ya yi ta tunta ba su da kyan gani kai ka ce kanun aljanu ne kaga shi kanun aljanu ba su da kyawun gani kuma mun faɗi cewa yana da ƙarnani aljani yana da ƙahoni annabi sallallahu ya hana mu yi sallah lokacin da rana ke faɗuwa da lokacin da take fitowa yace domin a wannan lokacin ne shi ɗaya ke fuskanta ta da ƙahoninsa mun faɗi irin ƙarfin da Allah ya ba su da ikon da suke da shi wanda ba mu da shi misali suna caccanzawa suna ɓacewa su bayyana duk yadda suke so suna tafiya mai nisan gaske cikin ƙanƙanin lokaci kuma mun faɗi cewa duk wani bincike da ake a sararin samaniya aljanu sun riga mu yinsa da ka matsalar wannan kwamfutoci da wayoyin hannu da sauransu ba ƙauyen teknoloji ne a wurin aljanu sun daɗe da shi kai ne yanzu ka ɗauka kananu buge-bugen lambobi shi tuntun yana da teknolojin da zai magana da ɗan uwansa wanda a china yana nan sakwato sannan mun yi maganar ayyukan da suke yi na cigaba kamar na gine-gine da sauransu wanda mun ga zamanin amir suleiman irin abubuwan da suka riƙe masa da izinin allah allah ce ya malo da lauma ya sha'o mahariba a tamasi da waje fanin kaljewa mai kudurin rasiyat ina suke zaune mun yi magana akwai su tare da mu akwai masu zama tare da mu masallaci kawai su zama tare da mu cikin gidajenmu kuma in ba mu ambaci Allah ba to suna iya satar abubuwan mu kamar abinci suna iya satar wurin kwana su cin kwanta shi bin ɗaya da mu in fact suna iya saduwa da iyalinka tare da kai in baka iya ambaton Allah wurin wannan aikin ba da shi sa annabi sallallahu alaihi hana mu kashe macizan cikin gida saboda da yawa aljanu ne yace sai mun nemi izinin su fita kwana uku yau kamar da muka yi alkawari za mu yi magana ne game da alaƙar aljanu da mutane akwai abuwa da yawa da annisar sai faɗi wanda suka nuna akwai mu'amala tsakaninmu ko da ba mu ganin juna akwai kuma iya inda suke tsayawa misali annisar salasu yana cewa duk wani kwano da jar a rufe shi duk wata kwaciya duk wata moda duk wata randa duk wata kwantena buɗaɗɗiya da dare a rufe ta sannan duk wata ƙofa a kulle ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inna shaytana la yaftahu baban ujifa alayhi duk abin da aka rufe shaytan bai buɗe shi a hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqan wa'auku ƙirabakun wasu rusmallah shi ɗan bai buɗe abin da karfi don haka ku rufe tukwaninku da kulas ɗinku da butocinku da komai wanda a buɗe wasu rusmallah ku ambaci Allah wurin rufewa wa hannu ruwa ne tukun ku nemi ƙyalle ku rullube makanku wato abubuwan kwantenas wasu rusmallah walau an ta'adu alaihi shi'an in ma babu wani abu ka ɗauki ko da kare su gitta Allah zai hana shaidanu auka su wanka a ciki su ce wa asfi'u masabi hakum ku rufe ku kashe fitillunku annabi sallallahu ya bayyana cewa shaidanu sukan zo su cinda wuta sukan izu kaman ɗera misali ka aji kendir akan littafi ko akan kwano littafi yana gefe su izu ɗera ɗera ya wuntsilar da kendir sai ya faɗa kan takarda da nan sai gobara ta tashi kana bacci to kaga kenan ashe akwai abubuwan da ke gudana tsakaninmu da su na yau da kullum to asalin abinda wajibi mu sani shine cewa aljanu ‘ya'yan shaiɗan ne, zuri'an shaiɗan ne, amma kamar yadda suka faɗi a suratul jinni wa anna minna salihuna wa minna duna zalik kunna qara'iqa qidada akwai musulmi akwai da ba musulmi ba to da ka haɗu da wanda ba musulmi ba to fa babu abin da ke tsakaninka da shi banda sharri da cuta inda za a tambaye mu menene manufar shaiɗan gare mu kula ɗaya ce Allah faɗi ta suratul fatir inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id shi dai masu zuwa wuta da shi yake ne wannan shi ne babban makasudin sa to wadanne hanyoyi yake bi don ya samar da wannan kuma suwa yake amfani da su don su taimaka masa to hanyoyin da zamu faɗi su yake bi kuma yana amfani da jinnu wa'inda muna nan tare da su kowane lokaci domin su aukar da mu a cikin na farko ba abin da yake so kamar mai shirka in ka riga kai kafirci to zai kyale ka bayan haka nan bai hana ka komai zai iya bari kai alkhairi inda za ka je kai mu'amala da boka wadda za ta mai da kai kafiri to yana iya sa kai ta sadaka yana iya sa ka tafi umra yana iya sa ka yi azumi yana ma iya sa ka azumin litinin da alamis saboda ya san duk ginin da aka yi ba bisa asasi ba sunansa rusasshe in bai iya sa ka kafirci ba to yana so ka yi zunubi cikin zunubai akwai wanda ya fi so wanne ne mun gama da maganin shirka ai bid'a saboda ba a tuba daga bid'a abinda ke sa a tuba daga bid'a a gano bid'a ce amma dan bid'a bauta Allah yake da ita ba haka masallaci ma zai abarsa kuma yana yi yana ganin cewa kusanci yake samu zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala yake cewa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun za su lahira su ga abinda ba shi suke tsammani muna yi tana tada min da hankali sosai da kuma inda Allah ta'ala ke ta kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su sun yi amana in aljanna ne kawai amma sai su tsara da cayin wuta ne saboda abinda su kasance suna aikatawa to in bai iya saka saba ma Allah to zai kokari ya hana ka da ko kuma ya rage maka ita kada ka shiga aljanna madaukakiya an taba mu labarin wanda aka ce ya fito dattijo ne zai je masallaci a duhu sai yaro ya kama hannun sai kai shi masallaci ya jira waje aka yi sallah kuma ya kama hannun sai mai da shi gida ya ce yaro Allah ya maka albarka ce a ce baba ai shaidan ne yaro ya kake kira maka kamo baba ce la baba shaidan ne ya ce kamar yaya ya ce baba ban iya mai da kai gida ka ta karfi na sannan inda barka cikin wannan duhu da laka ka faɗi nan ka tashi nan na da ta yi maka yawa baba za ka yi kama nushe kai shi masallaci don me kalla da ta yi yawa to inda iya wannan to zai kwari zai ɓata maka ibada zai ɓata maka ibada ta hanyoyi daban-daban amma mafi girman su shi ne wasuwasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ko kuma wani ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa inna shaytana qad hala bayni wa bayna salati wa qira'ati yulabbisuha alayya shaytan ya shiga tsakana da sallata kaga nan za gano su suna gano wannan aljanun da ke ta wasa da hankulan ƴaƴan shaytan ne yace shaytan yana yana wasa da sallata da karatuna yana rikita ne da na fara sallah sai ta canza ni sai manzo Allah sassa yace zalika shaytanu yuqalu khinzab wani shaytan ne mai suna khinzab yace fa idza ahsastahu fata'awwaz billahi min da ka ji wanda kace a'udhu billahi bink watful ala yasarika salasa kai to fi su uku gefen ka hagu yace sai ne haka sai Allah ya tafi da shi wannan hadisi yana cikin muslim to don haka da an kira sallah shi ɗin in ana kiran sallah gudu ya kai in an gama sai ya dawo ya shigo cikin masallata in yi kama kuma gudu ya kai da kiran sallah da ya kama kore shi ɗin su kai wannan duk suna cikin ingantattun hadisai sa ta kai duk abin da za ka yi wanda zai saba ma Allah shi ɗaya na murna da shi duk abin da za ka yi wanda shi ɗaya yake so to Allah yana fushi da shi Allah baya son sa daga cikin hanyoyin da shaidan yake iya cuta mana ko aljanu suke cuta mana akwai cutarwa ta jiki akwai ta zuciya in bai iya cuta maka ga addininka ba to yana iya cuta maka ga lafiyarka ƙarewar ta dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi a wanda ma'sum amma yana cikin sallah wani aljini ya dumfaro shi da wuta manzo Allah ya kama shi ya matse shi sai da yawunsu suka dararo ga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ma cewa yayi ba don na tuna addu'ar da dan uwana Sulaiman yayi ya rabbi habli mulk wa habli mulkan la yanbaghi rabbi habli ko alarmomi manya nake tambaya rabbi habli ko rabbi firli wa habli rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka gafarta min sannan ka ban mulkin da kuma baka bashi bayan sai ce to da na tuna wannan sai na da na so in kama shi in daure shi a waye gari yara su suna wasa da shi suna masa bulala sai ce sai na fasa sannan yana iya zo maka cikin bacci da yawa za a ga mutum yana tsakiyar bacci kaga ya firgita ya zabura wani ma ya zura da gudu wani har ya buji katanga sai da yake wasa da shi a mafarkin an ba mu labarin wani ina jin nasa cikin abokin fira wanda kullum aka zauna sai ana la'antar shaɗan sai ce wai bai shaɗan ya muku ba ku taɓa ganin shi ba bai muku komai ba kuna zagin shi kuna la'anta shi turan nan sai sai kwanta ya mafarki sai mafarki ya ga shaidan shaidan sai ai kai ne babban aboki na kowa zagi na yake kai kidan kake kariya ta suka dai fira ya ce ai kai babban masoyi na ne ya ce to ka zo in goya ka zamu je wata kasa da kai ya ko dora shi akan baya ya shulla cikin cikin sarari ke suka yi ta gudu su je ne ce mai nan ne kaza nan ne kaza to sai ya matse masa mara sai je na jin fitsari sai ce wala aboki na ko fitsari nake kai abin ka nan mun ai ba wannan haba bisa ban kai ce ai ba komai ai ba wani matsala ta matsala yana cikin fitsari sai farka ko da ji ba sai gudu ya ji shi fitar sai ce Allah ya lahari shaidan yanzu shi ma ya yadda shaidan shaidan mugu shi na nan kala sai kita idara a أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها idan ɗayanku ya mafarki mai daɗi kusan lokaci za ka yi mafarki ka tashi karata annashuwa kamar saurayi mafarkin ya ga ana bikin aurensa ko mace ta yi mafarkin mijinta ya biya mata kujerar makka sai ka mutuna ta murna sai mazu Allah ce wannan daga Allah ne ya gode ma Allah wali haddad ya ba da labari alhamdulillah ina yawan mafarki mai daɗi ni butu nake mai daɗiya bai mafarki ba amma ina yawan yin mai daɗi ina ƙalilan yi marar daɗi to kuma ana yi mini ana faɗa ni ina jin daɗi mazalata wa idza ra'a ghayra zalika mimma yukra in mutum ya mafarki marar daɗi wanda ake kyama fa inna ma hiya min ash-shaytan shaytani ne yazo ya tura mishi da mafarki falyasta'iz billah ini mitsarin Allah wala yakura li ahadin fa inna la tadur kai ya faɗa ma kowa in bai faɗi ba ba ta cuta masa kaga kenan ka faɗi tana ya cuta maka ka nemi tsarin Allah kuma ka kama bakinka kar ka zo kana ta wallahi na yi mafarkin an kama ni an mun kaza an mun kaza ba a faɗi daga cikin cutarwar da aljanu suke mana 'ya'yan shaidan akwai ta da gobara da yawa gobara ta kan tashi ba a san dalilin ta ba aljanu sukan ta da gobara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan nimtum fa atfi'u surujakum in kun yi bacci ku karkashe fitillunku fa inna ash-shaytana yadullu mithla hadhihi ala hadha yace domin shedan yakan gwada ma bera inda wuta take ya tura ya tura bera ya ingiza wutar fa yuhriqakum sai ya kone ku don haka zaka ji da yawa wuta takan tashi a kitchen ko ba haka ba wani kicin ma mai gas a rasa ya aka yi ko risho ko ta tashi daga wurin murhu kawai lokaci ma ta tashi ɗakin da ko wutar babu akwai yake jannu a ciki tun lokacin da ake haifuwar yaro shaɗinu sai sun ƙoƙarin su shafe shi a hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowane ɗan adam shaɗan yana shafarsa ranar da aka haife shi in banda maryam da ɗanta annabi isa a wata ruwaya da Bukhari ya ce mamin nabi min mamin bani adama mauludin illa mamin bani adama mauludun ya gaba illa ya masu shaitanu yi na yulud ba wani ɗan adam da za a haifa sai shi ya shafe shi ya ce fa yastahilla farika nan ne za ka ja ƙwala ihu an haifi yaro ba ko kake ba min masu shaitanu shaitan da yake bugunsa yace gaira maryama wabnaha wabniha sai maryam ita da danta su bai shafe su saboda me saboda tuncin mahaifiyarta ta ce wa inni uizu ha bika wa zurriyata saboda ka farkon addu'ar da ake ma yaro ya haife shi Allah mai ne uizu bika wa zurriyata min shaytan in mace ce Allah mai ne uizu bika wa zurriyata min shaytan rajim sannan a biyo da addu'o'in da annabi yake ma jikokinsa Hassan da Hussein da Ruqayya da Ummu Kulsum da sauransu cewa uizukum bi kalima uizuka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin rahama wa min kulli ainin lam daga cikin cutar aljanu zuwa ga bil adama akwai faruwar curutuci na annoba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa fana'u ummatihi bi tsani wa tsa'u wato ya ce wahazu a da'ikun milar jini wafi kullum shahada da ciwon ciki da annoba mai gani gari kamar ta gudawa da zawo da gudawa da amai manzu Allah ce wahazu ikhwanikum a da'ikun fi wahazu a da'ikun milar jini wato tsara ne na maƙiyanku daga cikin aljanna sai ce wafi kullum shahada kowane mutum ya mutu a ciki ya yi shahada wasu malamai na ganin ci annabi ayyub alaihissalatu wassalam aljanu ne suka dan zungure shi ya samu zazzaɓi da ya yi na shekaru wajen ashirin da wani abu domin Allah ta'ala suratu sa da abin da ce wazkur abdana dawuda wazkur abdana ayyuba iz nada rabbahu anni massani ash-shaytan bi nusbin wa azab ka ci saura ka cutarsa cuta ce daga aljanu akwai kuma abubuwa daban-daban irin waɗannan misali adam salasu yana cewa game da mace mai istihaba haila al'ada ce ta banatu adam duk ɗi adamu duk zuri abil adama inda za ta haifu to tana jini yan shi'a sun ce banda na na fatima muka ce kuratu burhanakum in kuntum sadiqin in ba ta jini aka yi ta haihu kuma illa ne gare ta mahaifiyarta ma tana yi kakarta tana yi kakanmu gaba ɗaya hawa tana yi ba ba ka to me wata yi ba don kace ta ba ta yi sai ya kai me to amma in ya zo ya wuce haddi zai zama istihaba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma hadhihi raqdatun min raqabati shaytan shuri ne shaidani ke zuwa ya matsi maran mace ko ya dandi mahaifarta sai ke ta zubar da jibi haka wanda jinin bai hana sallah jinin istihala to kuma yana mun faɗi cewa kuma yana zuwa ya ci abincinmu ya sha ruwan shanmu in dai ba mu ambaci Allah baka ne ko baka to daga cikin cutar da yake akwai abin da ke kira mas masu shaitan shine aljani ya buge ɗan adam ko ya buge shi ya kada shi da rashin lafiya ko kuma ya shiga cikin jikinsa yana cuta masa wannan malaman suna sun yarda da shi in ban da mu'tazila mu'tazila ba su yarda da wannan saboda tun farko aljanin bisa tilas suka yarda da akwai shi don ba su ganin shi su ko ga al'ada duk abin da ido bai gani ba su yarda da shi بس الذين يؤمنون بالغيب شيخ الإسلام أتكلم مجموع الفتاوى مجلدين أشرين دهولو شافي نقل يقول السبعين شدنا دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة shigar aljini a jikin ɗan adam tabbataccen abu ne bittifaki a immati alisunati wal jama'a bisa ittifaki haɗuwar bakin malaman sunna والجماعة قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الله تعالى سورة البقرة نتشوى وإن بكيسين ربا القيامة باس تاشي سئر تاشي وندا الجني يبجيش شيني مس سيد البخاري أن نفسه سنة إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم shi ɗaya yana gudu cikin jikin mutum kamar yadda jini ke gudu a cikin jikinka sau da kenan ana samun shaidan a cikin jikin ɗan adam yana yawo a cikin jikinsa abdullahi dan imam ahmad ibn hanbal yana cewa na tambaye babana nace inna aqwaman yaquluna innal jinna la yadkhul fi badani al-musrum wasu mutane sun ce aljani baya shiga jikin mai sartadiya wanda aka buge shi kun san masu sartadiya ko na yi rashin wani aboki da dadewa 1980 muna secondary da farfadiya muna muna tafiya akan kiki kawai sai ya wuntsile to bisa tsuntsai da kaddara Allah sai ya tafi mahicci yake ta sunan gulbin garin nan ne gulbi yake ta ko sai ta wancan gulbi dai na bypass na kofar kware yana ciki kuma sai farfadiya ta kama shi sai ya mutu yana cikin mutanen da da wuya a kwana ɗaya biyu ban mishi addu'a kuma kun ga yau mutu su shekara 44 Allah ya gafarta masa Ibrahim dan daman gangare helele ne eh wayan da wannan sheki da sun san shi kun san shi ko Allah ya gafarta masa to mai farfadiya haka kawai sai kaga an buje shi sai ya shiga wani yanayi ya fita hayyacinsa gaba ɗaya wani bugun aljani ne kuma ya taɓa faruwa ga wata mata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zo wurin manzo Allah tace ya rasulullah inni usra wa inni atakashaf Allah ali manzo Allah tarfaɗe yake buguna kuma in na faɗi al'aurata tana bayyana manzo Allah ce in shi da autullah laki an yi afiki wa in shi sabarti wa lakil janna in kina so zan miki addu'a ki daina farfadiya in kuma kina so ki hakuri da wannan ciwo zaki samu aljanna sai ta ce bal asbir ya rasulullah walakin ulullah li Allah ta kashe manzo Allah zan yi hakuri amma dai ka roƙan min Allah in ta buge ni al'aura ta ta daina bayyana to shi yasa mai irin wannan namiji ne kuma ci ana so ya rika ya saba da sa wando dogo kuma mai kama jiki saboda bai san yanayin da zai abin nan ba to shi ne yake cewa shi abdullahi ɗan imamu ahmad ya ce na tambayi babana ni ce wasu mutane sun ce wai mai tarfaɗe aljini ba a yi shiga jikinsa faƙala ya bani ya bunayya ya kazibun ƙayya suke yi hana ya ta kallama alalisa ne ga shi na magana da harshensa kun ga lokacin da aljini yake bugun mutum kun lokaci musamman in ana rukiya zai yi magana wadda kai ka san ba shi ɗin ba ne Allah ya ji kamala ya haya gida dawa ya bani labarin wani abokin shi wanda halus suna ne dan izala suna tare amma kullum musu suke ce shi bai yadda aljani na shiga mutum ba yace wallahi ranan cikin dare ya kwankwasa masa aljani ya buge matarsa sai gashi ya zo ana fara fatiha sai ga ta ta fara turanci irin wannan na america yace kun ba ya boko ba ce to da garin da sai garnama ta yanki ba saki garnama ba shagul islam ibn taymiya yana cewa hada alladhi qalahu mashhur wannan maganar da abdullahi ibn ahmad ibn hanbal yayi daga baban sai ce wannan sanannen magana ce fa inda yusra'u ar-rajulu fa yatakallamu bi lisanin la yu'rafu ma'nahu yace sarki yana kama mutum ko aljani ya buge mutum sai yayi magana da ba wanda ya san ma'anarta ma'ana yayi yaren da ba a sani ba wani ma ya taba ni labari daga Kaduna yace yayi ma wata ruqiya sai ta rika indiyanci indiyanci sosai ga shi na da bakin ta kuma ita bata iya indiyanci kuma ya sake ta ba za ta kare ya an wuce wurin ta take nan me yake nunawa wata halitta ce annan tana magana ba ita ɗin ba. Ibn Tabi ya ce, wa yi zurabu ala badani zarban aziman lauduru ba bihi jamalun la'asar bi asarar azim. Za ka ga ana bugun wanda aljani ya shiga, bugu mai tsanani wanda kora kuma aka yi mai zai taɓo, wal masuru ma'aza la ya fi su bidor. Shi wanda ake bugun bai ko jiya ba, aljanin ne ke. So lokacin da aljani ke cikin jikin mutum ya taso ɗin nan, ko an da ke shi shi mutumin ba zai ji ba amma ku yi hankali na son da taɓa rukiya ya je bugun shi ya kare hannun mutumin ka kare hannu dole ya shafe shi amma dai zafin duka baya ce ya ce wala zai kalamin da zai ya kudu in ma kana magana da san kana faɗi wa ƙadi ya jirru al-masrur wa ghairu al-masrur ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الآلات yake za ka ga ya haukace ya dantsu wanda yake kama shi wanda ya zo ya masa rukiya misali ko ya fizge shimfiɗar da ake a kai ko ya taɓarna a cikin gida wataƙila ma ɗakin ka ne ta kashe talabijin da sauransu kaga duba cikin hankalin ta yace wa yajri ghayru zalika min al-umuri man shahada afadatu ilman daruriyyan bi anna an-natiq ala lisan al-insi والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان يتتو أول لكي فاروا قوند الجني يبقى duk wanda ya gamsu zai tabbatar cewa wannan mai maganar ba mutum din bane wani ne ne daban aljini ne ba mutum din ba a wani wurin kuma ibn sibiya yake cewa a mujalladi na 19 shafi na 12 yace walaysa fi a'immatil muslimina man yunkiru dukhul aljinn fi badal almusru'i wa ghayrihi a cikin shugabannin musulmi ba a samu wanda yake inkarin aljani na shiga jikin mutum ba wa man ankara zalika wanda ya musu haka wadda anna sha annahu shar anna shar'a yukazzibu zalika faqad kadhaba ala shar duk wanda yake aljani bai shiga jikin mutum wai wannan ya saba ma shari'a ko ya karanta shari'a yace faqad kadhaba ala shar shi ne ke ma shari'a kariya walaysa fil adillati shar'iyyati ma yafi zalika a cikin dalilai na shari'a ba abin da ke kore aljihar shiga cikin mutum babu shi to ina so dr gumi suka samu inkarin shiga aljihar jikin mutum wurin muhammad abdu muhammad abdu malami ne da aka yi a ƙasar masar shi ne wanda ke da mujallatul mana yana da juhudi masu yawa a fannoni musamman ilimin zamani da wani ɓangare ma na ilimin hadisi amma yana da shafahat yana da abubuwa da yawa da ya karkata zuwa ga mutazila da su saboda yawan amfani da hankalinsa shine babban malamin Jamaluddin al-Afghani wanda ana ganin kamar shine shugaban wato sahawa da nahaba ta wannan zamani wanda ta haifar da kungiyoyi da yawa na yan gwagwarmayar jihadi to Muhammad Abdu shine babban malamin su shine mai tafsirul munaf na jin muna da shi a maktabatar sahaba so ba amfanuwa ne ba za a yi da irin wannan tafsiran ba amma gubar da ke cikinsu ita ce hatsari wadda ita ce su dr gumi suka shawo suka zo suna barna ba su suna yi to idan muna maganar aljanu muka ce ‘ya'yan waye ‘ya'yan shaɗin kuma shi ne babban mai gidansu kuma mun faɗi babban makasudinsa da muradinsa da bari mu karanto tattaunawa da yake yi da su bayan ya sa su aiki sun je sun zagaya sun dawo alimamu muslim ya roto hadisi daga jabir ibn abdullah radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna ash-shaytana yadh'u arshahu 'ala al-ma iblis shaytan yana dora al'arshin sa akan ruwa summa yab'athu sarayahu fi an-nas da ga karagarsa gincira yana saman ruwa sannan ya tura rundunoninsa cikin mutane fa'aqrabuhum indahu manzilatan a'zamuhum indahu fitnatan wanda yake matsayi a gurin sa shine wanda yake fitinan mutane yaji wa hadun fa kullu ma zaltu bi fulani hatta taraktu wa huwa yaqulu kaza wa kaza wani da zai ce ranka dade wallahi na je yau na sa wani sai da rika sabbatu sai da ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya kula iblis la wallahi ma sanaka shay'an ba abin da kai zuwa an jawa istighfari ne duk agoge don surutu ne wai ji wahadun fa yaqulu ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa bain ahlihi kule zo ce ranke da ni fa yau sai da nasawa ne saki matarsa qala fa yukarribu wa dai ce ka zo kusa ka zo kusa wai kulu ni'ma anta kai kai kai mutum kirki ne kai aljanin kware ne don haka da yawa mace-macen auren da ke faruwa akwai aljanu a ciki daman daga cikin manya-manyan kafaifan da aljani ke shiga jikin na adam kamar da abu hamid al-gazali faɗa a iya ulumuddin shi ne ta hanyar fushi da fushi da tsoro da sabon Allah gazali ce duk wanda ka auka ciki yanzu nan kafefanka za su buɗe aljani sai shiga cikin jikin ya ce to da ka fusata nan take sai gangaro ta cikin kanka sai sauka daidai bakin hancinka sai ka zace sai hura maka hanci in mutum shi ku hanci sana tashi sama ba ido su su yi jawur sai ce su ce ka ce ka yanzu ni mai girma ni za a yi min zaka wata da ba ta tashi yake faɗa amma wai mai girma wani girma gare ka ce wanda ke ganin ka tsirara kamar yadda ake ganin ɗan yaro ƙarami mai girma ni za ka raina ni wa ni wallahi ba wanda ta isa ƙarya kake yi kowace mata isa ka raina ma wani to shi yasa za ka lokaci sai mutum ya saki sai ya dace shi wallahi bai saki kullum sai mun samu wannan kes ko jiya na yi kes irin wannan da wahala a kwana ɗaya biyu malami ne ta taba kamshi irin wannan kes na wani ya saki matarsa ya ga yana denying ta ce wani tana ga yadda ya ce shi gaskiya ba haka ya ce ta ce lallai haka ya ce to ba haka ya ce ba kun ga dai shaidan ne ne ke da amma mu a matsayinmu na masu fatawa in dai ba kotu ka je kotu ta bigi da lille ba a samu ta yi wani hukunci ba mu sai mu ce salatatu jiddu hunna jiddun wa hazilu hunna jiddun to da ka yana cikin wuraren da aljani ke cuta maka shine ya sa ka saki matarka kun ba abin da shi ɗan zai farin ciki da shi in aljani ya sa aka yi kamar wannan saboda me saboda da an watsa gida ya lalace to shi kenan al'umma za ta lalace yasa duk gidan da za ka isko yara barkatai ‘yan ɗakuna daban-daban ya aure wannan ya saki ya kuma aure wannan ya saki ya aure wata ya saki ya tara ‘ya'ya ga sun daga ɗakuna uku hudu biyar shida bakwai to in ba an samu mace mai tsoron Allah ba to wannan gidan sai ya zama tattara shaidan ba mu irin bala'in da ba a yi ni na san matar da da kanta take tura ‘ya'yan kishiyarta su je su yi zina kuma in suka fita ba su samu kuɗi ba ta dinka dukansu to kaga mutuwa aure shi kawo wannan sannan yana iya hada fada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam suna fada sai ce wallahi na san kalmar da da sun bade ka za su zauna lafiya za su bari da sun ce a'udhu billahi minash shaitan to wannan fadan kuma yana iya jawo kisan kai yana iya jawo gaba yana iya jawo zaman kurkuku yana cikin abubuwan da shaitan ke so mutum musamman magidanci da iyali a kai shi gidan yari saboda mi saboda ya samu damar da zai sadado gidansa ya lalata shi daga nan matarsa ta fara neman abinci babu ta fara zuwa ta bada kanta ta fara dora mai yara karamar talla wadda ba ta wadatarwa su kuma shaidanu waɗanda na mutanen da ba za mu yi magana a kai shaidanun mutane wanda abokan shaidan su kuma daman jiran suke irinta daga nan ta duk jarinta bai kai ɗari takwas ba sai ruɗe ta da dubu biyu sai sa ta kwana daman bukace take uwarta bukace take in ta zo za ta yi uwar ƙarya daga nan dai har bala'i ya faru to duk waɗannan abuwa suna sai abin da shaidanu da ke cikin mu suke haifarwa to daga cikin abin da ya kamata a sani shi da can shaidan ba rago ba ne ba kuma wawa ba ne ƙwararre ne tsohon ɗanɓatar da mutane ne don haka duk hanyar da kasar da cikukuta ya san wata hanya ta rubuta ta don haka babban jihadi ke tsakaninmu da shi fillaili wannan haru annabi sallallahu alaihi sallam ya ba da labarin abinda zai fassara mana ayat suratul hijr قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم منذ الله يكفي إن الشيطان قال وعزتك وجلالك لا أبره أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادي نارد بجير منك لوكك يا أبنجدي بزن غشي بزن يتحلك باينك متكرر يوسنا كنغا بجتنسو saboda duk hanyar da zai batar da ka ya riga ya karance ta sun mala'atan nan min bai na ajiyin wa min khalfihim wa na imanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum shakirin kuma Allah ya bashi izini yace wastadid wa nisfata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika ka dawo musu rundunarka da mahaya da masu tafiya ƙasa duk an baka izini to shine sai Allah ta'ala yace wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum astaghfirullah kai tabbatar da su ne ko na rantsa da girma na da ɗaukaka ta jusur da suka roƙe da gafara zan gafarta musu saboda ka babu abin da shi ɗai ke baƙin ciki daga kada yin sigifani saboda ya san duk ginin da ya yi kana nan kana rusa kuma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun to yanzu da ke ana nuna min lokaci na tafiya sosai abinda muke so mu magana kuma in professor Ali Gonza ya zo muna so ya kusa din mu raga masa lokacin da zai shiga cikin recording abinda muke so mu magana shine cewa ba fa aljanu kadai ne rundunar shedan ba runduna biyu gare shi sai Allah ta'ala ta ce alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza fala ta'jal 'alayhim inma na'uddu lahum adda kenan aljanu shaidanu wanda ba musulmi ba rundunar shaidan ne kuma aiki masa aiki suke masa dare da rana to kuma akwai mutane waɗanda su ma ya recruited ɗinsu su ma rundunar sa ne kuma suna nan tare da mu don haka duk abokinka wanda ke jan ka zuwa ga barna ko wanda ke baka buguyar shawara duk kawaki wanda ke zuga ki akan mijinki wala abu ke shaidanci take ya tara da ita shek daurawa na sha kotun ɗin shi na wata da ta zo mishi ta ce wallahi abokiyata ta cuce ni ita mai taimaki ta zuga ni na rabu da miji na gata can ta aure shi sai ce ba ta cuce ki ba ta dai koya miki zaman duniya ta koya miki rayuwar duniya ba a biye ba kawai da kuma ka haɗa da wannan da cewa daman kowanne mu akwai aljani guda da aka wakilta tare da shi kamar yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare a nana Aisha ta tashi ta bi shi da yazo ya lura cewa ta biyo shi shi ya je bakiya ne addu'a ita kuma sai ta dauka ɗakin wata zai je namiji ne kamar sauran maza yana da sha'awa mata ile yanzu ita ya gama da ita mai bukatar ta wace yake bukata sai ta biyo tafi ina zai je da ya dawo ya ganta sai ya biyo ta sai ita tana bukata wace ce duhun da nake gani a bayana sai ce awa kan ja ake shaitanunki shaitanin ya zo ki ta ce ya rasul awa bai shaitan ina da shaitan ne ala na abu yace kina da shaitan bala to da yake mai ilimi ce faqi ya ce kuma mai neman ilimi sai ce goma a kullu insanin shaitan hala kowane mutum shi ma yana da shaitan don bai yawa tana mata magana ma ita ɗaya da shidan ba zai yi ƙala na muke kowane mutum na shi ƙala to ma ka yi rasu lalla to hadda kai manzo Allah kai da manzo Allah makarar ce ƙala na'am walakin na rabbi a anani alai hatta asli ce ni ma yana da shi amma ni Allah ya taimake ni ya musulunta a wata ruwaya ya ce wa iyaye lakin Allah a anani alaihi fa aslama fala ya mulu ni illa bi ni so shi manzo Allah bai bada ni gobarta sa da shi amma mu duka muna da kuma ba laifi ba ne tun da akwai maimarinka da sharri akwai kuma maimarinka da alkhairi kinsa duk lokacin da za ka yi abin kwarai akwai zuciyar da ke karfafa ka akwai zuciyar da ke mai ke jan ka baya to wannan mala'ikar da ke karfafa ka ne wannan kuma shaidanin aljanin da yake kokarin ya raunana ka to don haka akwai shaidani tare da kai akwai mala'ika tare da kai akwai aljannu a ko'ina kewaye da kai sannan akwai mutane kuma rundunar shaidan a tare da kai Allah ta'ala na ce a fatattafi zunahu wa zuriyata wa auliya a min duni wa hum na kuma adu nisa da zalimi na badala kuna riƙon shaidan shi da zuriya su zama muku masoya min duni ku bar ni دعوتها لك تومية اتخذ الشيطان وليا من دون الله فكان خسر خسرانا مبينا تدعى هكا أكل شيطان غدا مسو yake yadda za su batar da mu training din su yake da aljanun da mutane shi su ma mutane masu batarwa a kullum ƙara ƙwarewa suke wajen salele na batar da mutane in fact tarihi ya tabbatar da cewa akwai lokacin da shaidan zai sigar mutum ya zo ya batar da malami idan ba mai aƙida ta ƙware ba ne idan ba wanda ya san Allah ba ne ibn taymiya ma ana bada labarin akwai wanda akwai lokacin da ya ji an kira shi daga kamar wata bishiya cewa ya abul abba ya abul abba kai mutumin kirki kayi alheri kayi kaza kayi kaza mun kusantar da kai gare mu kuma daga yau mun ɗauke maka sallah sai bushe da dariya yace hadda ni yanzu ni yanzu yanzu ni rauni na ya kai mu hanni kana faɗai gare ya san shedan ne to ana yi ai na taɓa ba ku labarin ‘yan mata biyu da suka yi gardama ko da matan malam da matar haramma mai bauta mai yawan ibada ko ce ta ce babanta ya suka ce to su je su gwada babannin aka je tsakiyar dare aka kwanka sama malam salamu alaikum dai murya irin ce ‘yan mata yansa wa'annan suka ce ‘yan matan aljanna ne Allah ya koma gare ka don ya saka maka tun nan duniya ka yi a tarihin sai malam ya buɗe da sanda ya wa ya zo ya ji musu da gudu ki shidanun gari yanzu ba ku ga wani zuwa ba sai gida na da sai yayin shi bane sannan sai aka je gidan alarama alarama ba sai rike ba shi tilawar ce kai ba ilimi suka kwankwasa wa Allah ya ce mu da yan matan aljanna Allah ta alhamdulillah to shaɗan yakan fito tsoron mutum ya je wurin malami musamman mabiyan ɗariƙo wanda sun yi imani cewa in suka kai wani marhala na wuridi za su yi wusuli su kai ga Allah to sai shaɗan ya ɗauki sai amfani da wannan damar sai ya zo musu shi kenan Allah ya zo za ka ji da ya sun ce ai annabi ma ɗazu ya zo nan wurina ko annabi khadir ko mala'ika jibrilu wani ba zai taimaka shi yana gana da Allah wallahi shaidan ne shaidan ne yake zo musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum hadisi yana da tsawo an nuna min lokaci ba zai iya karanta muku shi duka ba amma na tabbata da yawan kun ji shi mutumin da a zamanin banu isra'ila aka yi shi wanda aka kama shi ajiyar budurwa shekara goma sha uku ‘yan uwanta za su tafi yaƙi su uku babu mace a gidan suka ce ba inda za mu kai ta in ba wurin wanar a hankali a hankali sai da ya jawo shi zuwa gare ta ƙarshe ya sa ya ɓanna da ita daga ƙarshe hadith yana da daga ƙarshe sai da ya sa bayan ta haihu ya kashe jaririn bayan kashe jaririn har ita kashe ta kuma ƙarshe da kansa ya zo ya tona masa asiri so ba irin abin da shaidan da rundunarsa ba sa yi domin ganin cewa sun yaƙi mu ne ina ba ‘yan uwa shawarar a karanta littafin Shekul Islam, Al-Furqan, bai na auliya Irrahman, auliya Ishir, da daɗewa tun cikin 90 na san Shek Jafar ya sauke littafin. Ina ba da shawarar a dawo da karatun littafin nan a majalis na halus suna duki, Allah talan cewa inda shayatina layuhuna ila auliya ihim, liyu jadiluku, wa ina fatumuhum innakum la mushrikun shaydanun aljanu sukan yi wahayi zuwa ga masoyansu shaydanun mutane kenan su ba su hujjojin dalili jadilukum da su za su jayar da haka wasu hujjojin da suke ji ana kado a kushe sunna daga wurin aljanu wasu ke zuwa so a sai a je a jefa ma wani muna malam sai zai ci fada da addini da kuma rigar addini domin a yi ɓanna akwai abubuwa da dama da ya kamata in kawo amma na ga alamun lokaci ba zai ba da dama ba kuma gobe kan gaba muka yi aiko ba za mu ƙara gamu sura aljanu ya kamata mu ɗaga musu hakan mu shiga cikin mutane ban ji ba a ba su aimar riga mun gaba ba su ta abinda dai ya rage mu yi shirin ɗaura yaƙi tsakaninmu da su ya zama duk lokacin da suka zo mana ta hanyar rudi ko ta hanyar kawata mana banna ko ta hanyar al'ifratu wata firidar cikin manya-manyan kofofinsu shi sa mujaddidin su wannan fudu rahimahullah ya yi littafi irshadu an tafriqi wal ifrati ila sawa'is sirat shiryar da wanda ya wuce da wanda bai kai ba kowa ya zo ya hagu da bai shirya in shaɗan ya auna ya ga cewa kai mutum ne mai tsananin kasala sai ta sauwaƙe maka ibada ibaccin ka yi ba komai Allahu gafurur rahim tafrid kenan in ko lura kai muzakkari ne mai himma sai ce haka ya zai azumin alamis da bai ce da alamis ce shi ai ko na annabi dawo da kai kai ta azumin ka kullum sai ya je ya kai ka inda har ka wuce manzon Allah sallallahu alaihi wani ya zo sallallahu alaihi wasallam wani ya zo kuri imamu shafi ko imamu malik kai a madina yace ina so in harama daga nan masallacin manzon Allah sai ce a kilomita uku ne ka kara can gaba ka ta yi tan'im kai harama sai ce to shi ɗan kilomita uku da zan kara sai ce kago ne in ka wuce manzo Allah da kilomita uku kana shiga aljanna ba ka shiga to kamar yadda na faɗi al'amuran da suka danganci shaidanu na mutane da aljanu suna da yawa amma kusan abin da muka faɗa yana wadatarwa daga abin da ba mu faɗa ba amma dai babban abin da ya kamata mu ɗauka na karatu anan shine cewa gwagwarmaya tsakaninmu da su ba ta ƙarewa tabarakallazi bi yadihi al-mulku wa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ابتلاء جرباوات ذاك كل أخي أبن ذا سيدو سداك إليك رجع عليه كل أخي أبن ذا سيدو سزابر دك سئنج ذاك كشري تببن جهاد كا شيني كداجي وجن شوا أكل كياك زوجي يركا da shaɗanin da a cikinta sufaye suna iya ƙoƙarinsu wajen yaƙar curutocin zukata amma sukan manta da na shaidan wani uzubillah min shiruri an fusi na ko kusan nan kada ya kafa baɗin rai yana da sharri amma na shaidan fa inda shaitanu na kuma aduwan fattaki zuwa aduwan inda mai ɗuhi zuwa wule kunu min asadis sai a suratu yasin mai allah ya ce alam a hadi ilaikum ya bani adama allah ta abu da shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni saboda haka shaidan yana nan tare da mu da ‘ya'yansa da zuri'arsa kowane lokaci kuma duk wani yunkurin da za ka yi sai ka samu shaidanin da zai ƙoƙari ya aza ka ga ɓarna ba ka jihadi ne ba mai ƙarewa ba jihadi ne da za mu ƙare shi ranar da Allah ya karɓi rayukanmu sai mu girbi ayyukanmu na alkhairi mu shiga aljanna in Allah ya so Allah ka raba mu da sharrin shaidan Allah ka raba mu da sharrin shaidanu Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka rufe asirinmu Allah bukatunmu na alkhairi gaba ɗaya ka biya mana. Da zuwa wani ɗan uwa ya kawo gudunmawar a tamfa guda talatin. Muna roƙon Allah ɗauki sarki ya saka masa da alkhairi. An sanar da nima yana wurin umra ya ba da umarnin a kawo. To kaga ina masu cewa a daina zuwa umra a yi alheri masu zuwa umra da su ne ke alherin. Duk galibi wanda a can wurin umra yanzu suna suka bar abinci na ana ciyarwa. Haka ne ko ba haka ba. Su ne suka tsunzar wannan karatu suka suna zo ma mutane. amma kullum ana so a dakile addini sai a ce a a daina zuwa umra a daina gina masallaci a daina daukar nan tafiya ai ta ciyar da mutane to ku ce a daina kwallon kafa duk dukiyarmu da ake kashewa kwallon kafa biliyoyi a dawo a ciyar da mutane musannan kamfanin buwa su masu aiko da kuɗi naira dubu ɗari biyar jiya Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna fatar a ci gaba da kawo gudunmawa domin a taimaka ma bayan Allah waɗanda suke da rauni da ƙaramin ƙarfi da kuma waɗanda ba su da gata musamman idps da muke da su muga muka har makaranta muna da muna da rajistar ɗaliba ina da sun tafi dubu idps ɗin gudun hijira don haka ku kawo alheri domin a raba zuwa gare su Allah karɓa mana gaba ɗaya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk